alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi wa da'a bi da'awatihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd godiya ta tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na mustalahul hadith cikin littafinmu mai albarka littafin almanzumatul baiquniya fi ilmi hadith a cikin karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama karatu cikin baiti na shida wa kullu ma ar-rutubatil husni qasr fa huwa ad-da'ifu wa huwa aqsaman kasr wanda za mu tashi daga kan baiti na bakwai za mu tashi daga kan baiti na bakwai na'am بسم الله الرحمن الرحيم وما أضيف للنبي المرفوع linnabil للنبي المرفوع وما لتابع هو هو المقبوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي, مروي فوق ما ثلاثة وعنعل كأن سعيد أنكرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم na'am wa ma udifa linnabil marfu'u wa ma litabi'in huwa al-maqdu'u wal musnadu al-muttasilu al-isnad min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi amba anil fata كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كأن سعيد أن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم آه مالا الله سبحانه وتعالى يجيكن صدر رحمه bayan ya mana bayani akan abin da ya shafi waɗansu daga cikin anwa'ul hadith wanda ya ce zai kawo su a ciki wanda ya zano mana guda biyar as-sahihu kashi biyu al-hasanu kashi biyu sai kuma ad-da'if to a yau kuma za mu tashi daga kan nau'i na shida da na bakwai kamar yadda ya kawo su a baiti guda ɗaya wa ma udifa lin-nabil marfu'u malam Allah ta'ala ji kansa da rahama ya ce dukkan abin da aka jingina shi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da aka raba shi ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu wannan ana ce da shi almarfu wannan hadisi ne marfu'i wato hadisi ne wanda aka ɗaukaka shi zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu idan mutum ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace baya halitta ga mutum ya kaurace wa dan uwan shi sama da kwana uku suna haduwa fa yuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum alladhi bada'ahuma bis salam wato mafi alkhairi daga cikin su shine wanda ya fara sallama to wannan magana ce ta ma'aiki go to wannan ana ce da shi hadithun marfu'un hadithi ne marfu'i an gane kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza masha takaffa'a ka'annama yanhadiru min sababin ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya kasance idan yana tafiya to yana yin da sauri kai ka ce yana gangarowa ne daga saman tudu to wannan aiki ne na ma'aiki go to wannan shi ma ana ce da shi hadithi marfu'i sannan kuma hakanan sunna wanda take takaririya wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato kamar yadda yake cikin hadithin muawiya ibn al-hakam na muslim wanda wata baiwa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tambaye ta aina Allah tace fi sama'i yace mata ina Allah yake tace yana sama ya tabbatar da ita akan haka wannan ita ma'ana wannan shi mana ce da shi hadisi marfu'i an gane ku hadisi marfu'i shine dukkan abin da aka jingina shi zuwa ga ma'aiki sawa'an manzon Allah ya faɗa ne ko aiki ne ko ya tabbatar ne wannan ana ce da shi hadisi marfu'i an gane ku wa mali tabi'in huwal maqdu'u amma hadisin da aka jingina shi dukkan abin da aka jingina shi zuwa ga tabi'i ba sahabi ba dukkan abin da aka jingina shi zuwa ga tabi'i a ce sa'id ibn al-musayyib ya ce kaza ko al-hasan ibn abi al-hasan al-basri ya ce kaza ko humayd ibn abi humayd al-tawil ya ce kaza ko qatada ibn da'ama ibn qatada as-sadusi ya ce kaza ko Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shahabin Zuhuri ya ce kaza. To waɗannan dukkanin su tabi'ai ne ko? To duk abin da aka jingina shi zuwa ga tabi'i, wannan ana ce da shi alhadithul maqdu'u. Wannan hadisi ne maqdu'i. Maqdu'i wato shine maganar tabi'i kenan. Abin da tabi'i ya faɗa bai isa zuwa ga ma'aiki ba, ma'ana bai isa zuwa ga sahabi ballantana zuwa ga ma'aiki. to wannan ana ce da shi hadisi ne maqdu'i ko ga ce hadisin maqdu'un hadisi ne maqdu'i ala sa'id ibn al-musayyab ko ala al-hasan al-basri ko muhammad ibn sirin daga cikin dai tabi'ai ga sunan tabi'ai suna da yawa waɗanda suka rawaito hadisi daga wajen sahabbai sune tabi'ai waɗanda suna da ruwaya daga wajen sahabbai wanda kuma Allah ta'ala bai arzuta su da haduwa da ma'aiki ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune tabi'i الصحابي شين مر النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك wato dukkan mutumin da ya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam gani wanda yake na ido ba a mafalki ba sannan kuma lokacin da ya ga ma'aiki ne ko mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wasallama wanda ya haɗu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi yana mai imani ga ma'aiki din lokacin da ya haɗu da annabi yana mai imani da shi saboda akwai waɗanda suka haɗu da annabi amma ba za ka ce musu sahabbai ba irin su abu jahal ba sahabbai ba ne a ɓangaren shari'a sannan kuma wa mata ala zalika ya mutu akan wannan imanin da ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan shine sahabi to shi kuma tabi'i shine wanda ya ga waɗanda suka ga ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ya ga waɗanda suka ga ma'aiki alaihi salatu wassalam irin su sa'id ibn musayyab irin su al'imamu abu hanifa waɗannan dukkaninsu tabi'ai ne al'imamu abu hanifa ya rasu hijira ta manzala salama tana tana ɗari da hamsin daidai sa'id ibn musayyab malami ne na su al'imamu zuhuri babban tabi'i ne ta akwai su tabi'ai da yawa to waɗannan su ne a tabi'u to duk abin da aka jingina shi zuwa ga tabi'i misali al'imam الزهري الإمام سعيد بن المسيب يتي البراءة كالرجل تمسو على رأسها ودلاليها mace hukuncin shahur kanta tamkar namiji ne tana shafar gashin kanta da kuma zankon gashinta halkata za ta sauka ta jayo shi kamar yadda al'imamul bukhari ya kawo wannan asar ɗin to wannan sai ka ce da shi hadisin makaɗo'un wato hadisi ne makaɗo'i saboda wannan magana ce ta tabi'i ba ta sahabi ba ce ba ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba ce an gane da kyau to duk abin da aka jingina shi zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu bi gaddin nazar shin isnadin isnadi ne wanda yake manne da juna ya cika waɗannan sharuɗa na ba da aka ambata ko baya manne da juna akwai matsala a cikin shi in dai an ce manzan Allah ya faɗa za ka ce haza hadithun marfu'un illa annahu lam yusbut in bai tabbata ba kenan hadisi ne marfu'i amma kuma bai tabbata ba cewa annabi ya ce kaza ko annabi ya aikata kaza ko annabi ya tabbatar da wannan abu saboda kaza saboda kaza an gane da kyau yawwara wal musnadul muttasilul isnad min rawihi hatta al musdafa wa lam yabin to sai kuma bayan yayi magana akan nau'i na shida da na bakwai zai yi magana akan nau'i na takwas shine al hadithul musnad wato al-musnad to al-musnad abinda ake nufi da shi anan saboda musnad yana dauke da ma'ana guda uku to amma wannan wanda yake dauke da shi anan zamu karanta ta yace al-musnad abinda ake nufi da al-hadithul musnad shine al-muttasilul isnadi shine hadisin da ya zamanto isnadin shi yake manna da juna min rawihi tun daga marawaicin wannan hadisin na ƙasa in al'imamul bukhari ne tun daga al'imamul bukhari ɗin ya zamanto a manne yake da juna hattal mustafa har zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abin zaɓi walam yadin ba a samu ba wato tsinkewa a cikin wannan isnadin a cikin isnadin wannan hadisi ba a samu ba tsinkewa wannan sai a ce da shi hadisin musnadun wato hadisi ne musnad an gane da kyau wato hadisi musnad shine hadisin da ya zamanto tun daga malamin da zai yi ruwaya irin su al-Imam Bukhari irin su al-Imam Abu Dawud irin su al-Imam Muslim irin su al-Imam Malik irin su Ibn Majah irin su al-Imam Tirmidhi da sauransu to su yi ruwaya tun daga kansu su ce sun jiyo daga malamin su malamin su yace ya jiyo daga malamin shi malamin shi yace ya jiyo daga malamin shi ma har ya zuwa ya kai zuwa ga annabi walam yabin ba a samu ba in kibai ma'ana walam yanqadi bai tsinke ba a wata hanyar daga ciki a samu in kibai inqida shine imma al-Imam al-Bukhari yace ya jiyo daga wajen malamin malaminsa akwai malaman da al-Imam al-Bukhari baya da riwaya daga wajen su kai tsaye sai dai daga wajen malaman su daga wajen malaman shi irin su Sufyan ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna baya al-Imam al-Bukhari baya da riwaya daga wajen sa kai tsaye irin su Sufyan ibn Sa'id al-Thawri baya da riwaya daga wajen sa kai tsaye to al'imam al-bukhari ya ce haddasana sufiyan ibn sa'id ne tsauri wani an samu inƙiɗa wato an samu tsinkewa ko al'imam al-bukhari ya ce haddasana malikun al'imam malik ya zantar da mu al'imam malik malamin malamin imam al-bukhari ne daga cikin ɗaliban al'imam al-bukhari ɗaliban imam malik akwai malamin imam al-bukhari irin su abdullahi bin maslama alƙanabi irin su abdullahi bin yusuf at-tinisi irin su isma'il ibn abdullahi ibn abdullahi ibn uwais ibn malik ibn abi amir al-asbahi shi ma dukan su waɗannan ɗaliban al-imam malik al-imam malik ne to kuma malaman al-imam bukhari ne to al-imam bukhari yace al-imam malik ya zantar da su to wannan an samu inqiba ba za ka samu haka nan ba dama saboda al-imam bukhari duk inda cikin littafinsa ne sahihul bukhari ba za ka samu ba haka saboda dama a tanƙihi ya tace shi ba irin waɗannan abubuwan a cikinsa to ko kuma shi yanzu da al-Imam al-Bukhari yace haddathana Abdullah ibn Muslim al-Qanabi Abdullah ibn Muslim al-Qanabi ɗaliban al-Imam Malik ne shi kuma kai zai kawai ce haddathana Nafi' Maula Abdullah ibn Umar wanda Nafi' Maula Abdullah ibn Umar malami ne na al-Imam Malik shi kuma yace ya jiyo ya cire al-Imam Malik to wannan shi ma an samu inqiba to alhadithul musnad shine almuttasilul isnad wato shine hadithin da ya zamanto isnadin sa amanne yake da juna min rawihi tun daga marawaicin na ƙasa hatta mustafa har ya zuwa abin zabi shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam walam yabin wato ba a samu tsinkewa a ciki ba wannan shine hadithi musnad an gane da kyau an gane da kyau yawwala to wannan shine alhadithul musnad wannan shine nau'i na takwas kenan ko ni na shidda na bakwai na takwas sai kuma na tara wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil to shikenan wa ma bi sam'i kulli rawin ma'ana wal hadithu alladhi yattasilu isnaduhu dukkan hadithin da isnadinsa ya sadu da juna bi sam'i kulli rawin da jin kowane marawayaci daga wajen malaminsa kowane marawayaci kullu rawin sami'ahu min shekhihi kowane malami daga cikin waɗannan malaman wannan isnadin ya ji daga wajen malaminsa to isnadinsa ya sadu zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fal muttasil wannan hadisi ne muttasil hadisi ne wanda yake sadu da juna wato da al-musnad da al-hadithul muttasil in za mu ga cewa don kusan ma'anarsu guda ɗaya sai dai waɗansu malamai sun bambanta tsakankaninsu idan aka ce al-musnad shine hadithin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar wannan shine al-musnad shine mattasala isnaduhu min rawi hatta al-mustafa wa lam yabin amma al-hadithul muttasil shi kuma shine ko sahabi maganar ta tsaya akan sahabi amma kuma a hadisin a isnadin a sade yake da juna ba tsinkewa hakanan ko maganar ta tsaya akan tabi'i amma isnadin a sade yake da juna ba tsinkewa wannan zaka ce da shi muttasilun muttasilus sanad an gane bambancin al-musnad ta fuskar abin da ya shafi wanda aka jingina zuwa gare shi ba za ka jingina alhadithul musnad ba sai ga ma'aiki amma alhadithul muttasil zai zamanto zai iya yiwa zuwa ga ma'aiki ne zai iya zuwa ga sahabi ne zai iya zuwa ga tabi'i ne an gane da kyau yawwa na'am musalsalun ulma ala wasfin ata mithlu ama wallahi an ba'anil fata wato musalsalun wato hadisin da ya zamanto an ɗaure shi da sarƙa an gane ku shine al-musalsal ana allazi rubiba bi silsilatin abinda aka ɗaure shi da ƙaraurawa ko sarƙa to al-hadithul musalsal hadisi wanda ake ce da shi musalsal ul ga faɗa wajen abin da ya shafi hadisi musalsal shine ma'ata shine hadisin da ya zo shi ala wasfin akan wata siffa ga kowane rawi daga cikin waɗannan ruwat ɗin hadisi shine hadisi musalsal alhadithul musalsal shine alhadithul ladhi ata ala wasfin wahidin min jami'ir ruwati shine hadisin da ya zo shi akan siffa guda ɗaya daga dukkan marawaita ɗin misali ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da zai baiwa mu'ad ibn jabal laƙanin addu'ar Allahumma inni ala zikirka wa shukurika wa husn ibadatika sai da manzala ya ce ya mu'ad inni uhibbuka ce inni la uhibbuka lalle haƙiƙa ina son ka malam mu'ad ina son ka shi yasa zan baka ma wannan laƙanin kadda ka daina faɗar wannan addu'ar a bayan kowace sallah ta farilla Allahumma a inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadati da to shi kenan mu'az ibn jabal shi ma lokacin da zai koyar da ɗalibinsa wannan magana ɗin sai da ya ce ya fulan inni la uhibbuka lalle haƙiƙa ne ina son ka sannan kuma ya ce kuma ma'aiki ya ce mun nima inni la uhibbuka la tada anna fi duburi kulli salatin wa anta qula allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika an gane ku shi ma ɗalibin mu'azu bin jabal lokacin da zai koyar da wannan hadisin zuwa ga ɗalibansa sai da ya ce musu inni la uhibbukum qala li mu'az inni la uhibbuka qala mu'az qala lahu sallallahu alaihi wasallam inni la uhibbuka la tada anna fi duburi salatin an gane wannan kaga ata ala wasfin wahidin ala sifatin wahida ko kuma hadisin ali ibn rabi'a wanda ya jiyo daga ali ibn abi talib lokacin da hadisin yana cikin sahihu sunan na abi dawud lokacin da zai hau saman abin hawa ali ibn abi talib ya ce bismillahi kuma ya ce سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون yace alhamdulillah guda uku Allahu akbar guda uku sai kuma yayi dariya shi yana sai ɗaliban suka ce aka kai dariya ce lokacin mun kawo dabba manzo Allah zai hauta yayi irin wannan yanda ne kuma sai yayi dariya muka ce me yasa kai dariya yace ubangiji tabaraka wa ta'ala yana mamaki game da bawan shi ya san ba wanda yake gafarta laifi sai shi kuma ya nemi gafarar shi ya ce shi ya sa manzo Allah ya dariya to shi ma Ali ibn Abi Talib ya ce shi ya sa ya dariya to shi ma sai zaman to Ali ibn Rabi'a da zai koyar da ɗaliban shi ya yi dariya din sai zaman to ya zo shi ala wasbin wahid an gane to wannan shine al-hadithul musalsal ko ya zo shi irin hadisin Abu Bakra wanda muka karanta da su wa kana muttaki'an fajalasa idan mutum zai koyar da wannan hadisi na Abu Bakara ala ukhbir ala unabbiukum bi akhbar al-kabair kunna bila sun qala al-ishraku billahi wa qul walidain lokacin da zai faɗa kan din yayi kishin gida thumma wa kana muttaki'an fajalasa sai ya tashi ya zauna kuma yace ala wa qawlu zur wa shahadatu zur wannan kaga shi ma zo shi akan siffa ta abin da ya shafi wato kishin gida to wannan shine al-musalsal al-hadithul musalsal shine kul kace ma al- ma ata ma'ana al-hadithul ladhi ata ma din nan ma'anar shi al-hadithu ko alladhi ata ma'ana al-hadithul ladhi ata hadithin da ya zo shi ala wasfin ma'ana ala sifatin wahida akan siffa guda ɗaya tal daga dukkan marawaitan shi misalu amma wallahi an ba'anil fata misalin ce amma wallahi tabbas haƙiƙa ina rantsuwa da Allah an ba'anil fata wato malam ya bani labari wato hadisin da zai zo shi ta wannan siffa ɗin kowa daga cikin marawata ɗin ya ce an ba'ani fulano misali al-imam bukhari ya ce an ba'ana abdullahi ibn muslim al-qanabi abdullahi ibn muslim al-qanabi ya ce an ba'ana malikun al-imam malik ya ce an ba'ana nafi nafi ya ce an ba'ana abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan za a ce da shi alhadithul musalsal saboda ya zo shi kowa daga cikin marawaita din kowa daga cikin marawaita din abin da ya amfani da shi shine an ba'ani ya bani labari inda da an ba'ana da akhbarana da khabbarana da haddathana duk ma'anar su guda daya an gane to yazo shi da wannan sifa guda daya shine kawo misalin sa kazaka qad haddathani qa'iman wato haka nan yana daga cikin alhadithul musalsal yace qad haddathani qa'iman haqiqa malan ya zantar da ni wannan hadisin halin kasancewa shi yana tsaye lokacin da zai zantar da ni lokacin da ma'aiki zai zantar da su shi ma a tsaye ya zantar da su kuma lokacin da za su zantar da na ƙasa da su wannan hadisin su ma suka tashi suka tsaya saboda haka suka jiyo shi daga annabi a tsaye ya gaya musu shi shi yana tsaye su suna zamne to haka ne kowa daga cikin malamai in zai koyar da ɗaliban shi in ya zo kan wani hadisin sai ya tashi ya tsaya an gane ku saboda girmama ma'aiki alaihi salatu wassalam yana ɗaya daga cikin hadisi musalsal au ba'da an haddathani tabassama ko kuma bayan ya zantar da ni wannan hadisin sai ya mulmushi shine irin wanda muka kawo da idan annabi ya yi mulmushi bayan ya karantar da hadisi saboda wani abu wanda yake mai girma wanda ni'ima ce wanda za ta shafi kowa da kowa daga cikin musulmai to idan ya yi dariya ya yi mulmushi to shi ma wanda zai koya wa ɗaliban shi wannan hadisin bayan ya gama koyar da wani hadisi din shi ma sai ya murmushi ko da ran sha baci saboda tabbatar da wato yin koyi da annabi yanda annabi ya yi murmushi a nan to shi ma sai ya murmushi to haka nan shi ma na ƙasa da shi har abin ya iso zuwa ga su al-Imam al-Bukhari din wannan shi ma na ce da shi al-hadithul musalsal an gane da kyau aw ba da ana haddathani tabassama to wannan shine wato nau'i na na tara ne ko takwas shida bakwai takwas tara wannan na goma ne nau'i na goma za mu tashi kan nau'i na goma sha ɗaya azizu marwi ne au thalatha mashhurun marwi fauka ma thalatha aziz wato daga cikin hadisi akwai nau'in hadisi wanda ake ce da shi alhadithul aziz hadisi wanda yake mai ƙarfi an ce mishi al'aziz saboda ba ta hanya ɗaya ya zo shi ba shine marwis ne wato hadisin da ya zamanto ya zo shi ta hanya guda biyu ya zamanto mutum biyu ne suka rawaito shi au thalatha da mutum uku to wannan anan malam yanda ya tarifin hadisi aziz ba haka ba malamai suka tafi akai abinda malamai suka tafi akai shine al-aziz shine hadisin da ya zamanto a cikin isnadinsa akwai wani guri daga cikin guraren shi wanda ya zamanto mutum biyu ne suka ta da rawaitowa daga wajen malaminsu wannan shine aziz ko da a cikin tsabga ɗin an samu wata hanya wani guri wanda ya fi mutum goma wanda suka rawaito in dai aƙallu aƙallu al'adad shine za ka samu mutum biyu a wani guri daga cikin guraren da aka rawaito shi daga cikin rijal ɗin isna ɗin za ka samu mutum biyu ne kaɗai suka kaɗai ta in ma a cikin tabi'ai mutum biyu ne ba wani na ukunsu in ma a cikin sahabbai mutum biyu ne ba na ukunsu wanda ya je wannan hadisin daga annabi in ma a cikin ƙasa daga cikin tabi'ai atba'u tabi'ina ba wani na uku mutum biyu ne suka jo to wannan zaka ce mishi hadisi ne aziz an gane ko shine aziz ma rawahu sunaini an sunaini an sunaini ila muntahassanat ko ma rawahu sunaini an aksar an aksar ila muntaha sanad inda ya zamanto a cikin wannan isnadin akwai gurin da ya zamanto mutum biyu ne kadai suka kadaita da rawaito shi sauran koda akwai gurin da ya zamanto sama da mutum goma sun rawaito sama da mutum ashirin zaka ce mishi wannan hadisi ne aziz saboda lura da wannan akallu al'adad da yake cikin isnadin wannan an gane mashhurun marwi fawqa ma salasa to alhadithul mashhur kwa shine marwiyu salasati shine hadisin da ya zamanto mutum uku alhamdulillah mutum uku ya dai kuna su mutum uku suka rawaito shi a cikin aƙallu aƙallul adad daga cikin tabaqatu sanad din shine ya zamanto akwai gurin da ya zamanto mutum uku ne marwi fawqa ma salasa wannan shi ma ba haka malamai suka tafi akai ba wannan shine guri na daya daga cikin guraren da malam ya saba wa jumhurul muhaddisin wajen ta'rifin hadisi da hadisi aziz da hadisi mashhur hadisi aziz shine aqallul adad shine ithnani hadisi mashhur ko shine aqallul adad salasatu ashkhasin mutum uku da kuma abin da yake sama da uku amma ya ta mashhurun hadisi mashhuri wanda ake ce da shi mashhuri shine marwi fawqa ma salasa hadisin da ya zamanto sama da mutum uku suka rawaito daga ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan shine hadisi mashhuri kenan mutum hudu zuwa mutum takwas mutum tara wannan duka hadisi ne mashhuri to amma hadisi mashhuri yana farawa tun daga mutum uku idan aka ce wannan hadisi din ya zo ta hanyar sahabbai guda uku to ko da su sun koya wa mutum dubu waɗannan sabon guda uku wani hadisin hadisi ne mashhuri hadisi ne mashhuri ba hadisi bane wanda yake mutawatir saboda bangaren sahabbai bai kai martaba ta mutawatiri ba hadisi ne mashhuri amma hadisi aziz shine wanda a cikin sahabbai mutum biyu ne suka rawaito shi daga annabi to ko da wannan mutum biyu sun koyar da mutum dubu ɗari inda su biyar haka ne suka kaɗaita da rawaito shi ko daga cikin sahabbai to za a ce wannan hadisi ne wato aziz an gane da kyau na mu'ana'anunka an sa'idin an karam wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam to kuma zai yi magana akan abu da ya shafi nau'i na goma sha sha uku shine alhadithul mu'ana'an alhadithul mu'ana'an hadisin da ya zo shi da an'ana an'ana shine an fulani an fulani an fulani wannan baya daga cikin wato siga ta wanda take tabbatar da cewa mutum ya juyo daga wani an gane to hadisi wanda yake mu'an'an yace shine ka an sa'idin kamar ka ce an sa'id wannan hadisin mun jiyo shi daga malam sa'idu an karam shi kuma ya jiyo daga malam karam shi kuma ya jiyo daga malam wane shi kuma ya jiyo daga malam wane an an an kenan saboda an ba ta fa'idantar da cewa ya zantar da kai saboda zai iya yi wa yanzu misali mu ce ana abi hurairata wani hadisi ya amso shi daga abu huraira abu huraira ba shi ya zantar da mu shi ba amma saboda an dama ba ta fa'idantar da cewa wannan maganar kaji ta daga wani an fulanin an jiyo daga wani zai iya wa ya gaya muku zai iya wa malamin ku ne gawa zai iya wa kai baka ma haɗu da shi ba baka ma taɓa gaisawa da shi ba barantana har ka ji magana daga wajen shi amma ka ce an fulani saboda an jiyo daga wani to duk hadisin da ya zamanto isnadin shi ya zo ta irin wannan hanyar an fulanin an fulanin an fulanin ba haddasana fulanin ba ko samitu fulanin ko akhbarani fulanin da sauransu to wanda shine ake ce da shi alhadithul mu'ana'an an yi an'ana a ciki to ko da a ciki misali daga cikin waɗanda suke yin an'ana akwai waɗanda an'ana su ba ta cutarwa la ta duru an gane an'ana su ba ta cutarwa akwai irin su a katada ibnu da'ama as-sadusi katada idan yace idan yayi an'ana wannan an'ana shi bata cutarwa irin al'amash idan yayi an'ana shi ma an'ana shi bata cutarwa shuba ibnu al-hajjaj yake cewa kafaitukum tadlisa salatati wato tadlisi na mutum uku shine an'ana wanda insha Allah za mu tara a can gaba to bata cutarwa wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam to amma ho in dai ba waɗannan bane wanda ya zama to an ana subulata durru ana ana tana kawa cikas wajen amsar hadisi ya zama to ya zo shi ta fuskar an ana yana daga cikin illa saboda ba kat lam yusarrih bis samai saboda shi malamin bai bayyana a fili karar cewa ya jiyo wannan hadisin daga wajen malamin sa ba sai dai in akwai wata hanyar da ta zo ta sarraha bis samai hunaka yace haddathana fulan ko yace akhbarana fulan ko sami'tu fulanan da sauransu to wannan sai a ce sarraha bis samai amma malamin sarrih bis sama an ana la tufidu sihhat al hadith la tufidu sihha gane ko yawwala wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam wato shi kuma idan aka ce wani hadisi ne mubaham shine hadisin da a cikin isnadin sa akwai rawun da ba ambaci sunan shi ba a cikin isnadin akwai rawi din da ya zamanto ba ambaci sunan shi ba misali haddathani rajulun to a cikin isnadi in dai ya zamanto ya zo mubaham wani mutum ya zantar da ni wannan wani mutumin zai iya yi wa mutumin kirki ne zai iya ba mutumin kirki ba ko ya ce haddasa ni fiƙatu fiƙa ya zantar da ni zai wa mutumin da yake mutumin kirki ne a wajen ka ne a wajena ba mutumin kirki ba ne zai wa don ka yadda da mutum ba lalle ba ne jumhurul muhaddisina sun yadda da shi to idan ka ce haddasa ni fiƙatu baya nuni akan cewa wannan hadisi saboda har yanzu bai fita ba daga mubaham ko ka ce haddasa ni mana asfiqu bihi wanda na yadda da shi na amintu da shi ya zantar da ni kai ne ka yadda da shi to ka mana bayani mu watakila in ka mana bayanin shi za mu ce mun yadda da shi ko ko mu ce a wani ba mu yadda da shi ba saboda da a ce ba ka jin tsoron shi wanda ya zantar da kai din da ka faɗa mana sunan shi kamar da ka faɗa mana sauran sunan malamanka an gane ku to mubaham shine hadisin da a cikinsa akwai rawi wanda ba a ambaci sunan shi ba ko to amma in ya zama to wannan ibham din ya zo shi ne cikin sahabbai misali ar-rajul min as-sahaba a wani ba fudu sunan shi ba ar-rajul min as-sahabin nabi sallallahu alaihi an jiyo daga wani mutum daga cikin sahabbai na maki sallama to wannan la tadurru jahalatu sahabi sahabi la tadurru rashin sanin sahabin da ya rawaito wannan hadisi baya cutarwa li anna sahabata kulluhum udulun saboda sahabbai dukkanin su adalai ne mutanen kirki ne Allah ta'ala ne ya ya wanke su ya tace su to da haka in dai ba ibhamun ba a cikin sahabi bane in akan tabi'i ne ba yazo ibhamun to zai zama to ba za a amshi wannan hadisi dole sai ya zo shi ta wata hanya wanda an bayyana wannan tabi'i din saboda idan aka ji haddathani rajulun ko haddathani sigatu haddathani malafi gubi haddathani fulan ko akhbarani fulan ko akhbaratni fulanatu da sauransu ko akhbarani fulanun da sauransu wannan duka ba za a bishe shi ba sai an yi tasrihin wannan wanan an san shi wane ne saboda a gane wanda ake amsar hadisin shi ne ko wanda ba a amsar hadisin shi sai dai kuma in sahabi ne in sahabi ne wannan baya cutarwa an hudhaifa aw ana bi sa'id na khudri aw kaza wannan la yadurru wannan shakka din la tadurru ko da baka san sahabi ba akwai hadisai da dama wanda za ka ga cewa an ce an rajulin musamman in ka shiga cikin sunan na abi dawud da sauran sunan za ka yi ta ganin waɗannan an rajuli min asabin nabi salama ko an rajuli min al'ansari irin misalin hadithin ra'iki alaihi salatu wassalam wanda yake magana akan lokacin da za a fara kiran sallah wanda yana cikin sunan na abi dawud na da an rajuli min asabin nabi salama ne to kaga irin wannan baya baya baya wannan baya da matsala ko kadan saboda inda sahabi ne inda mutum ya abokanci annabi dukkaninsu adilai ne inda suka ce sun jiyo daga annabi to falata sal'anu kada ka yi tambaya game da nagartarsu ko wani abu zaman da suka yi da mutumin kirki da kuma aƙidar da suka ɗauka mai kyau ita za ta hana su su yi wa annabi ƙarya ba a jin tsoron za su yi wa annabi ƙarya wanda ba za su yi wa annabi ƙarya ko kaɗan ba an gane da kyau alhamdulillah wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik